مثل تافئ sai bazali na tara daidai الروعة في السمع والهيبة في القلوب za ku ji rau'a firgici allafi wanda firgici wanda yake fadawa a zuciya da majiya idan an karanta alqur'ani ita ko za ku ji mu'jizan qur'ani ta bangaren firgici Mhm.
ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه
wa min agdaka ar-raw'atu akwai razani ko firgici ko tsoratarwa allazi dulhaqu wanda ake gamuwa da ita qulubu sami'ihi da zuciyar mai sauraron alqur'ani wa azma'ahum da majiyansu inda sima'ihi yayin da mutum yake jin alqur'ani mai karantawa yana karantawa Mhm.
والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة قدره Al-haibatu akwai kwarjini azimatun babba alladi ta tarihin wanda take bujuro musu tasibahu wa tasa- wa tahasulu lahu tana bujurowa kuma ana saduwa da wannan kwarjinin fi inda tilawati yayin da ake karanta alqur'ani li quwwati hali saboda karfin halin alqur'ani in dai ana yi to sai ka ji wannan kwarjinin yana bujurowa wa inafati da daukaka qadarihi na darajar qur'ani inafa daukaka ne قدره درجة القرآن مهم.
وهي على المكذبين به أعظم وهي إذا وانا رازني ده وانا فرجتي آيين ده أجي خرن تاهي على المكذبين بي كاغا ما سقرية القرآن تو أعظمو أقوم ما هر يافي جرما يافي جرما مهم.
حتى كانوا يستسجلون سماعه ويزيدهم نفورا
hata kanu har sun kasance su masu kareta wannan ya saskiluna sama'ahu jin qur'anin sai kaga ya musu nauyi wa yazidu ma har qur'ani ya kara musu nuhuran gujewa dan ya faɗa can cikin isra'i ga yana faɗa mhm.
كما قال تعالى Mhm.
ويودون انقلاعه لكراهتهم له Kuma ji kamar yadda Allah ya faɗa ai bai kawo ayan ba eh wa idza zakarta rabbuka fil qur'ani wahdahu wallahu ala adbirihim nuhura ko إيه وإذا ذكرت وإذا ذكر الله وعده اسمع قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون to dalilin wannan ana karanta musu Qur'ani sai ka gani babu sun guje yuwattuna sai su yi burin in ki dawo da ma a yanke karatun le karatu da wasu da ba sa son karatun alqur'ani ba sa so ba abin da yahudi ya tsana a duniya irin karatun alqur'ani shi yasa kar ka ga kun zo wani zamani ana kama almajirai a daina karatu ko yahudu karatun qur'ani ya tsane shi baya in dai da qur'ani to ai muna kan daraja muna kan gaskiya muna tafiyar da addinin mu. to yi yasa duk wannan rigingimin da kaga yana faruwa mai duguri qur'ani ne ya tsaya masa a wuya banda qur'ani babu kom wannan fadace fadacen da aka hada mu da junan mu wallahi dan aka karkar a karanta qur'ani a Maiduguri ba gidan da ba mahaddaci wannan ne yake bakanta yahudu rai nan gurin sun rage qur'ani to bari mu kawo musu fitina su daina karatun ko a kai yaba shi qur'anin ba zai canzu ba ai la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min kalbihi tanzilun min hakimin hamidin to tunda qur'ani ba zai canzu ba su masu karatun a kakaye su mai karamin niyya ya bar karatun wannan shine abin da aka yi a Maiduguri wajen Kano kuma ba a'a malaman mu sai su mu ba su kuɗi idan mun siya mun ba su kuɗi mace kowa ya mai da almajiransa gida eh in yaran ba sa karanta qur'anin kuma sai mu yi kan manyan su ma yaran in sun daina karatun ba bari za a yi ba manyan ma ba barin su za a yi ba to ni nasiya da zan muku a dunkule guda ɗaya ce duk abin da za ka yi a wannan zamanin ka riƙe qur'ani ka mutu da qur'ani a lahira qur'ani ya cece ka amma kana zamanin nan in dai an raba ka da qur'ani to an raba ka da Allah an raba ka da Allah an raba ka da annabi an raba ka da addabi an raba ka da addini an raba ka da addini ka zama kafir kar ka yadda idan Allah ya sa yaro ne kai matashi Allah ya baka yara ka daure ko su goma ne ka bada su karatun allo idan sun samu karatun Allah ne ba su in ba a ba su ba za a yi aiki da niyyar ka idan da ka bada su karatu kuma Allah ce ikonsa suka mutu to duk an aljanna ne akan karatun suka mutu wa man yakhruj min baytihi muhajira ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah saboda haka sun tafi asa idan kuma da ka ba da yaron naka ya juye ya zama wani dan iska yake karatun to a lahira ba zai kafa ma hujja ba wannan abin da ya kirkira ya yi da Allah amma Allah zai yi aiki da niyyar da kai ka tura shi akai ina fata kun fahimta idan kuma Allah ya sa ka tura ɗan naka karatun ƙur'anin kai ya ƙarfin ka sai ki ƙur'anin ya zo gida ya zauna ya ƙi to ka sauƙi haƙƙinka a kansa shikenan kai gobari ka masa aure idan ka masa aure sai ka kafa masa hujja ka ce to wane na ka sa ka karatu ba kai ba Allah ka shaida na iya ƙarfi na kuma haƙƙin da ya rage a kaina na masa aure Allah ga bawanka ya balaga nan gaba kuma bawanka ne ni dai na iya ƙoƙari na Allah ka shirye shi sai ka kyale da Allah in ya ga dama shirye shi in ma bai shirye shi ba a lahira wannan ɗa ba zai kafa ma hujja ba idan kuma kai ne a karan kanka shekarunka sun kai sittin kana da ilimin addini to shawara da za mu baka in dai ka girma shekarunka ya kai sittin ko hamsin to abin da ya fi sauƙi a tare da kai in dai ka san littattafan addini kawaidi da halari ishimawi in baka je nan ba ma kawaidi da lahalari in baka je nan ba ma kawaidi ka fahimci wani abu alqur'ani ka samu na sallah to ya isa kar ka je ka ce zaka dauki ilimi akan mutane gun zamani wanda baka yarda da su ba idan yara ne na zamani wanda ba tsoron Allah ne da su ba to fa za ka dora ka wani layi daban in dai ka fahimci na sallah zamanin nan ka je ka ɗau ƙur'ani ka rike da safe kana ta ƙara a masallaci da yamma masallaci ka san ilimin addini to ka lanzu masallaci in ba masallaci ba a gidanka ne ka zauna ka dinga subuhunka na ƙur'ani in ka gaji ka kama wuridi in ka gaji ka yi nafila in ka gaji ka kwanta ka riƙe ƙur'ani har mutuwa ya zo da ƙur'ani a gabanka to Allah ya da lahira ƙur'ani zai cece ka nan gaba kaɗan ƙur'ani zai kai wa Allah ƙara mutane su ce ba sa son qur'ani qur'ani zai je gaban zata ce ya ubangiji mutane sun ƙi ne ba sa karanta ne kowa yana gudu na Allah ka bani izini mana na koma gurin ka idan qur'ani Allah ya masa izini ya koma gurin zati dan da go bude qur'ani takarda fari fat babu baki ko daya ba karatun da yake kirjin ka ma babu ya tafi to ran da ya zama haka duk abin da ka bari kafin a ɗauke qur'ani da hila ayi lissafi bayan an ɗauke ƙur'ani Allah kake sabawa Allah kake bi baya lissafi domin ba hukunci ba hukunci tunda ba hukunci to ba ɗora laifi ba lada ba alhaki za a yi aiki da wannan aikin na kafin a ɗauke ƙur'ani to ko da gobe ba fata ake baka zai faru ka rike ƙur'ani tukun hakan ya faru iya nasiya na dan uwa ya dan uwa mun muku wanda Allah ya shirye shi zai fahimta zai dauka to kaji
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
ولهذا دليل wannan قال صلى الله عليه وسلم annabi yana faɗa ruwawan imamu dulaimi wa gairihi da wannan sa daga haka dan amru hadisi ne wanda an dangana shi zuwa ga wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
innal qur'ana sa'abun mustasabun ala man karihahu
innal qur'ana jama'a kun ga wannan alqur'ani da yake gaban mu to sabon yana da tsanani mustawabun yana wahalarwa alaman kariyahu ga wanda yake kinsa shi wanda yake ki ne qur'ani yake bayi wahala amma idan kana karanta qur'ani ba wai hadda ne da baka yi da wuri ne wahala ba a'a duk mutumin da yana karanta qur'ani in yace bismillahi rahmanir rahim bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin arrahmani arrahim to wannan ladabi ne da shi agun Allah wannan yafi daraja ya wanda zai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wannan ladansa bai kai na wancan ba eh wanda yana gaba ya tasa yana gaba ya tasa da haka yake bi to agun Allah wannan yahu wanda yake bi ya tafi sarin lada ya fi kuma ba wai ka ki hadda bane duk lokacin da ka karanta Qur'ani idan Allah bai ba Qur'ani ba baka bari ba to ladan ka yafi wanda aka ba dan wanda aka ba an biya shi wanda ba bayi ba ya lazumci Qur'ani to yi kuma ladansa daban yake saboda haka wanda ya lazamci qur'ani yake kan yi ka'in da na'i ka'in da na'i tagun Allah ne da lada saboda haka wasu mutane an ba mu labari ai su biyu suka je rani da suka je rani din nan Allah cikin ikonsa aboki ne da aboki to sai abokin Allah ya hore masa qur'ani ya samu to sai abokin bai samu ba bai samu qur'anin ba ya nema ya nema Allah bai bashi ba to wannan wanda ya samu qur'anin sai ya koma gida da ya koma gida aka yi masa aure sai a yi fada da ya yi fada ya dauki dan nan nasa ya kawo ya gurin abokin nasa da ya kawo dan gurin abokin nasa yaron ana biya masa qur'ani ana biya masa qur'ani abokin yana biya wa dan abokin nasa shikenan Allah cikin yardansa da ikonsa nan da nan sai abokin ya samu dan abokin ya samu qur'ani to wanda ya samu qur'ani dan abokin nasa to yi kenan sai dan abokin yayi wa baban nasa magana tunda kaga abokin babansa ne ce babuwa ne yace karatun qur'anin nan fa kun zo kai da babana tare Allah ya ba babana karatun alqur'ani tunda Allah ya ba babana karatun alqur'ani babana ya samu ya koma gida aka yi masa aure aka aibe ni ni na zo baba muna bugawa muna buga na samu qur'ani babuwa ne idan qur'anin nan ba zai samu ba ka hakura mana ka koma gida ka koma gida sai ta karyan banza da kai da baban naka da ya daga haka ya daga rigansa sama sai ta yi sama ya kewa ya zauna ya can kaje gari baban naka ya haka wannan wanda bai samu ba ya zauna Allah ya fi ganin darajarsa da wanda suka samu shi hadda shi Qur'ani sai Allah ya yarda ka nema a sahaban annabin ma ka daina gani ba kowanne ne mahaddaci ba an kirga ma mahaddacin sai kai ta mamaki annabi yana da sahabi dubu dari da dubu ashirin da dubu hudu sabon annabi kafin ya bar duniya sai da suka kai haka kuma a cikin dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a zamanin da aka yi fatawa maka ma akwai sahabi ya kai kimanin dubu shahida so dubu ya yi da nan duka ajiye su a gefe ka ɗau dubu ɗaya a dubu ɗayan ko ba za ka samu ɗari ba ma da ta babu a ɗarin ka ware goma duk wanda annabi ya zauna da su ba su fi goma ba mahaddatan kuma duk wanda kai ya zama ne ba su bane ba su bane mahaddatan za ku ji sunayen zan gaya muku su ma da ta dan a zamanin annabi na farko akwai ubayyi ibn ka'ab ubayyi dan ka'ab shine mahaddaci an tabbatar a hadisan a sahabban annabi ya haddace qur'ani daga bakara zuwa nasi mutum nawa muka samu to bayan sa sai ma'azu dan jabal shine na biyu ya haddace qur'ani a zamanin annabi ma'azu bin jabal shine na biyu na uku sai abu yazidu al'ansari shi ba mutum maka bane na madina ne abu yazid al'ansari shi ne na uku na hudu sai abu dardai abu dardai shi ne na hudu na biyar sai zai da ɗan sabit shi ne ma da ta zamanin annabi na hida sai dina usman bin affan shi ne na hida na bakwai sai tamimu dari tamimu dari shi ne na nawa kenan na bakwai ko tamimu dari na takwas sai uba da ɗan samiti uba da ɗan samiti shi ne na takwas to na tara shi ne abu ayyuba wanda na ya saura gidansa na ansari ba na goma su tara suke ba su cika goma ba sai da na abokar baya daga cikin mahaddata sai da na umar baya ciki sai da na alima baya ciki duk wannan kula fawar rayu nan guda uku ba sa cikin mahaddata sai da na Usman ne kada ya ci ba da sauran sahabban da kake jin sunan su duk ba sa wayan nan guda taran da na gaya ma ba na goma annabi ya bar duniya wannan taran su suka haddace qur'ani an yi kwakwa an yi bincike daga su ya kare ba na goma sai dai wani ya samu izu ahirin wani ya samu izu goma dan sai da na umaru hi bakara ma shekara bakwai ya je sai kana bakwai tukun ya samu ya haddace bagara shi sai na umaru to amma kaga za a sa yi a sauku na gaba a addinin mu ai ne kan gaba to yi yasa kurin yi qur'ani ka nema idan Allah ya baka wannan kyauta ne daga Allah in bai baka ba kar dan bai baka ba kai fushi ka rike har mutuwa mai yiwa ma sai a baka riya ko jiyarwa ya higa ya zama ta sanadiyar kuma gona ka mai yiwa a hana ka ka sa tawari'u kana rike da shi kuma sai ka ga aljanna da hannun da bayarwan aikin mai aiki ne shi yake bayarwan in ya bayar akwai dalilin da ya bayar in ya hana akwai dalilin da ya hana hausa suka ce ba a tara sani da Allah ina fata kun fahimta to duk abin da za ku yi ku rike qur'ani tam kar ku yi wasa har ku je kabarin ku kuna rike da alqur'ani ranar lahira qur'ani zai yi ceto annabi zai yi ceto annaba za su yi ceto shahidai za su yi ceto salahai za su yi ceto malamai za su yi ceto al'umma za su yi ceto lamarana zai yi ceto aikin hajji shi ma zai yi ceto to qur'ani ma zai yi ceto kuma sannan Allah zai yi ceto kuma zai ɗau ceton da farko a ba annabi ceto annabi ma ya ba mutane ceto shehu tijani su ne manyan malamai su ma za su yi ceto annabi in ya fitar mutane a wuta ya fitar ya fitar ƙarshe sai masu faɗin la ilaha illallah za su yi saura sai a ce a wuta wa aka bari sai a ce masu faɗin la ilaha illallah ne sai annabi ya ce sai Allah ya ce a'a ya rasulullah masu faɗin la ilaha illallah ka bar mu su Allah ya ce wannan ni zan jibinci kayana ni ne zan fidda masu faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wanda ya rike qur'ani da gaske sai Allah ya jefa ya cikin ceton qur'ani wanda sansa da annabi yayi tsanani sai ya jefa ya cikin ceton annabi wanda ya rike qur'ani sai Allah ya jefa ya ceton qur'ani wanda ya kyautata malaman sa ya rike annabi suka nuna masa annabi sai ya jefa ya cikin ceton wanda ya yi shahada ya mutu shahidai za su yi ceto su ma ƴan uwansu ne shahidan ne ƴan uwansu su ma za su cire sannan kuma siddiqai za su yi ceto dan ya faɗa sun mal ulama wa sun man shuhada wa sun man sa'irul mu'minina kullun ala halbi jahi wa manzilati wa man baqiya min al mu'minina ولا يخرج من المؤمن الا ولا يخرج ولا يخرج في المؤمن من ويخرج في الم... في, ال... في النار من كان في ايمانه مثقال ذره من الايمان to duk wannan ranar lahira za su yi ceto to qur'ani mu rike higagam abin da yasa nake muku sirri ba ku sani ba lamarana in ya zo mu yi lamarana daidai lamarana zai yi ceto zai je tsaya gaban Allah duk wanda ya kula da haƙƙinsa ya ceta muna nawa daya ƙur'ani mu riƙe shi gagam ƙur'ani zai yi ceto muna nawa mu riƙe annabi gam shi za ba shafatul kubra nawa sannan bayan wannan ha'ila yau manyan malamanmu da waliyai za su yi ceto ka san dalilin da yasa ake son da yawa kar ka rike ɗaya yawwa in anan an barka anan ai sai a fidda kai ko yawwa idan ka rike qur'anin ka rike lamranan ka rike annabi aka jefa ka ce kan annabi ba yake nan yi mana ai ai ba ko maka zaka je ba kama hanya daya nan ba ka je ka taba wannan ka taba wannan hanyar da yafi ko ba sai ka jefa kudin ka ba to qur'ani zai ce to ka rike qur'anin lamranan ka rike ka rike annabi duk inda aka yi dai za a cece ka ta ko ina aka yi juyi za a cece ka duk layin da ake bukata ka rike ina fata kun fahimta to wannan shine dalili da ake son mutane kuskure sosai Allah ya gane da mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu ranar gobe kiyama Allah ya sa Qur'ani ya cece mu alfarman manzon Allah to Allah ya saka da alkhairi to mu je gaba kaɗan me kake cewa wa huwa al-haqabu wa huwa shi al-Qur'ani ma ne ga mana huwa al-haqam Qur'ani hukunci ne al-hakimu bainal haqqi wal batil shi Qur'ani shine alƙali tsakanin ƙarya da gaskiya idan an kai ruwa rana an kasa gane mai gaskiyar to a nema alƙali sai a kawo ƙur'ani a cikin rantse da ƙur'ani akan kana da gaskiya a ɗauka a baka ko yi ya zo ya rantse ya zo ya karɓi haƙƙinsa in dai an kai ruwa rana yi alƙali ƙarhe dai shi alƙalin ma akwai da zai miƙa hukunci wa huwa alhakam ƙur'ani shi ne hukunci ina fata kun fahimta eh sai ya raba tsakanin bainal haqqi wal baɗi. والفاصل بين البر والفاجر da qur'ani za a raba tsakanin na kirki da wanda ba na kirki ba al mubayyana li kulli nafsi da za amma amina min khairin aw sharri qur'ani zai bayyana dukkanin manumfashi abinda mutum ya aikata na alkhairi ko na sharri al mumayyizu bayna sa'idi wa shaqi qur'ani shi zai rabe tsakanin dan aljanna da dan wuta بالثواب da bada lada wal iqabi da uquba
wa amma al mu'minu fala tazalu rawatuhu bihi wa haibatuhu iyyahu ma tilawatihi tulihi injizaban sai mala ya gaya mana wa amma al mu'minu amma mu'mini fala ya zalu ba zai guye ba rawatu wannan firgici kullun qur'ani yana razanar da shi wa haibatuhu da kwarjinin qur'ani iyyahu a gare shi ma'a tilawatihi tulihi taren da karatun da yake yi in jizaban yana karatun ikbalan alai yana gaba yana baya to wannan akwai ina wannan lamarin zai dinga bujiro masa wa taqsibuhu hashashatan limayli qalbihi ilayhi wa tasdiqihi bihi wa taqsibuhu kuma sannan taqsibuhu tsururi sai dinga masa tsururi hashasha shine irfiya wa istibsharan kana karatun wani gurin sai ka dinga jin dadi malam kana farna kamar ka ce ainihin fiya ta sanne salasabila to kaga kana yi ko ranka ba sai kin kazo gudan zaka ji daɗi eh? sai ka ji daɗi salasabila kai daɗi a baki to irin wannan sai danga bujuro ma kana jin murna limaili
limaili qalbihi ilaihi wa tasdiqihi bihi limaili saboda karkacewa qalbihi zuciya na mai karatun ilaihi zuwa qur'ani wata sadiqihi bi da kuma gaskata bi ma ladai abin da ke nan gaba gare shi qala allah ta'ala
Allah madaukakin sarki yana cewa تبشعر منه جلود الذين يرجون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله to kaji Allah ya ce tak Allah madaukakin sarki sun ma tak sha'iru min wajulu za ga ta dau tsuma fata allazi ne kashe wani masu tsoron Allah in dai mutum mai tsoron Allah ne ke karanta kula za ga ya dau makyarkita tarta idu fatarsa tana tsuma watan kabiru tana yankwanewa mimma bi min alwa'id na abin da ya gani na narku bil uqubati na uquba summa talinu juludan ko fata sai ta koma ta dinga taushi wa qulubun da zuciya ta fi ila zikira zuwa ga ambatan Allah ai taskan wa tadma'in ta samu nutsuwa ila ma bi ga abin da ke cikin sa min zikirul wa'ad na ambatan alkawari bin rahamati da rahama wal maghfirati da gafara an wa'ala وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن Allah ya ce wallahi da za mu saukar da wani alƙur'ani ala jabalin akan dutse la ra'aitam wallahi da za gan shi kashiyan dutsen malam saboda tsoron Allah musa sadiyan zai tsage min kashiyati Allah dan tsoron Allah mushaqqaqa wata kadiyan zai tsage saboda kwarjinin Allah to amma ba dan komai yasa Allah ya faɗa haka ba gori ake mana ai Allah ya ce wannan qur'ani da za mu sauke shi akan dutse Allah ya ce dutsen wallahi ba zai iya ɗaukan qur'ani ba tsagewa zai yi amma yanzu ku mutane mun sauke Qur'anin nan a zuciyarku yanzu ya hana ku tsoron Allah Qur'ani yana zuciyarku ba za ku ji tsoron Allah ba yi Qur'anin nan fa da aka sauke a zuciyar bawa da kan duzi za mu sauke Allah ya ce da ya kage amma dan adam Allah ya ce mu sauke ma Qur'ani a zuciyanka a ce har yanzu da Qur'ani fa ba tsoron Allah a ce wane mai izo 60 wane mai izo 10 wane mai izo 20 mana amma ka kalli zuciyar mutum kauya bushe sai san duniya sai ka ja ce zan je huwa ne zan halakar da wani ni za a gaya min haka yanzu zan korowa ne a gari kaza ko kuma ala gata mana aka ce ai mutuwa aka yi in yazo zai tambaya waye sallah ga qur'ani ala ramma ne mai qur'ani amma ce waye sallah zuciya ba imani sai ya ji wanda yayi sallah ya yi da wani mugunta to ina qur'anin da yake zuciyar inji Allah kuma mutuwa aka yi wanda shi ma fa zai mutu amma qur'ani bai razanar da kai ka ya kara ma tsoron Allah ba to yi ne Allah yake magana akan haka to sai a dinga ko kuma malami baya nan an yi sallah azhar yayi da azhar yayi an yi sallah sai ya tambaya ce waye sallan nan ne sallah malam an yi kana tambaya waye sallah kamar ba ka da imani malam haddaci qur'ani izu satin amma kana tambaya waye sallah to in an tambaya waye sallah kyauta zaka bai tunda ba alkhairi a tambayar ina wannan zai tirwan qur'ani ai tambayar da zaka yi ta kan abu ɗaya ne waye sallan nan ne wane ne wane sai ka gida yi dan Allah dan annabi addinin nan Allah yake wannan gaban kun ga bana nan lokaci ku yi sallah kai kuma da kai sallah Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka ko gobe in kun ga ban zo ba ni ma horo ne kullum ayi sallah wannan latama da yau ne bari in je in tuba da ban zo da wuri ba ku kuma Allah ya muku albarka ni da nayi latama ku roki Allah Allah ya yafe muku amma kana waye sallah in an ce danka ne sai kai shiru idan dan wani ne sai kai ga gida kana ta yi ko to za ka da Allah suna game da Allah wato sai ba za a yi sallah ba sai ɗanka to ɗan naka yi mutu sai a za a yi da kai da ɗankan kun mutu sai a fasa bauta Allah kuma alhali Allah yana cewa annal masajid lillahi fala tadu ma allahi ahad amma masallacin ku ne kuke zaune wasu zamari ne suke so su kwace muku masallacin kuma alhali ba su suka gina ba ku kuka gina tsilif sai wani daga ya baku bakwa nan wani wani sai ga tsilif sai ya yi masallacin ya yi sallah to wannan sai ku kira kai yaran nan eh kar ku kara mana sallah masallacin tun da abin da ku laifin kunya ne ku je can mu je ku yi eh malam wane da an bana nan kai sallah in baka nan malam wane yaran nan na zamani kar ku bar su wannan ba laifi bane saboda yaran ba alkhairi za su ja muku ba eh wayo wayo za su yi sai ku gani daga nan suna sallah masallacin ku gobe sai su zo ta ce ai in ka zo ka tada su sai ce alaga ta malam wai shimfiɗan nan na masallaci za a sake ai saboda mun ga yadda ce to ran da suka canza shimfiɗa to in Allah da za ga sun zo da gwangwanin fanti guda biyu in sun zo za a canja kyamare da ce aka kalla wannan kyauran mun ga ya fara ɗan lalacewa za a canja to ran da suka canja za su sa kwaɗo in sun sa kwaɗo karfe biyu za ka zo sallah karfe ɗaya da minti goma sha biyar za ka zo suna sallah ciki in kuka yi sallah ɗaya da sha biyar karfe biyu ku za ku zo ku ce to yaran nan har sun riga ba sun yi sallah duk mai karamin niyya zai bi su sallah to haka kuma suna yin sallah karfe ɗaya da rabi a hankali karfe biyu da rabi to in kuka yi magaraba kuna wazifa sai su zauna suna wa'azi sai su fara wani wa'azi a ce takar makallawa da waje kuka fita to nan gaba sai zai ce to mai karamin ne zai ce yaran nan ba manya manya ɗaya ɗaya sai zai su to kaga sun hana ko wazifa wannan ku ko ba su ko ba amma man masallacin su ne to ku bar musu idan naku ne za su musu shi shigi ku hana amma mu da ku duk muna guri ɗaya ko ba tujjani wani yayi sallah liman baya nan akwai abin tambaya kurin ayi addu'a mana Allah ya karbi sallah amma inda irin wannan sigar na za a kwace masallaci to wannan ku hana wannan kuma da hujja su ma yaran in masallacin su ne ku bar musu in naku ne kar su kawo muku su shishigi su je su yi can nasu daban ku bar da tawa a masallacin su wannan shine hujjoji akan sallah ina fata kun fahimta to mu je
wa yadullu ala anna hadha shay'un qussa bihi wa yadullu yana hire da mu ala anna hadha cewa wannan wani abu ne kusa shin wani abu kusa bi wanda Allah yake ba kwal alqur'ani da alqur'ani ne yake da irin wannan farjini annahu ya tari man la yafhamu ma'aniyahu wa la ya'lamu tafasirahu annahu ita wannan razanin da wannan farjini ya tari yana bujurowa man la yafhamu ma'ani kai ko wanda bai fahimci ma'anan qur'ani ba irin wannan yana faruwa gare shi wala ya alama tafasiru ko mutumin da bai san tafsirin alqur'ani ba in dai irin wannan din yazo zaka ji kurjini yana zuwa mutum ba wai sai ya san fasara ko ma'ana ba ko bai sani ba in dai kana karanta zaka ji nan gurin kai akwai wani maganan azaba anan kuma wani gurin ka lokacin nan dai ko ban sani ba akwai maganar rahama anan sai kaga mutumin da bai san fasaran ba ma ya yana sanin irin wannan din
Nam kama ruya an nasarani kamar yadda aka samu ruwaya ga wani bature shine nasarani annahu marra bi qari'in fa waqafa ya buki
annahu marra bi qari'in biman yatalu alqur'ana yanzu zai fice da wani makaranta alqur'ani fa waqafa sai wannan bature ya ta ya baki yana kuka faqila lahu mimma bakaita sai aka tambaye bature aka sai bature ne ba balarabe bane bature ne shi ba jin qur'anin ma yake ba bai ji qur'anin ba ko ba yaransa bane da balarabe ne ma sai a ce ko jin wani abu yayi sai ga ce me ma baka ita kai me ma baki ya kada wannan bature kana kuka a nan tunda ba ji kake ba ya yace qala li shajawazami wallahi ba dan wani abu saboda kaman zuciya wannan ba da tsarin da Allah ya tsara dalilin wannan kullun na tsaya nake kuka wa hadhihi ar-rawatu qad tarat jama'atun qabla al-islam wa ba'dahu
wa hadhihi rawati irin wani burgitin kad idara tana bujurowa jama'atan ga jama'a da yawa qabla al-islam tun gabanin basu musulunta ba wa ba da ko bayan sun musulunta ba yana bujuro musu
fa minhum man aslama laha li awwali wahalatin wa amana bihi
fa minhum daga cikin man aslama laha li awwali wahalatin akwai wanda suke musulunta a farkon barakuwa farkon lokaci wa amana bi daga jin aya ɗaya ma gurin za ga sun yi imani ومنهم ومنهم من كفر wanda kuma Allah ya rubuta ranan gini ranan zane bai da rabo shi kenan sai ya kafirce dan kaman ayat da yake alam yani lil ladina amanu an gaba sha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa dala alaihim lamadu fa qasat qulubuhum to kaga su ne wannan wani kuma zuciyar sai ta kare kekashewa
كقل فوجي بسيه عن جبير بن مريم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
wauji an samu hikaya a cikin wato ingantattun hadisai daga jubairu dan mudimu kala yace samitu nabi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi tsira da amincin Allah ya qara'u fil maghribi biddu a sallan magriba annabi yake karanta wa tsuri أسلم مغربا فلما بلغ فلما بلغ هذه الآية yayin da annabi ya zo kan wannan aya أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون
annabi ya ce amku libu a aya yana cewa wai ku ne kuka halitta kanku min gairi shi ba tare da wani ba Allah ya ce wai ku ne kuka yi kanku ne muna cewa ku zo ku bi mu kun yi amul khaliquna ko mu ne muka halitta ku inji Allah har ila qaulin mu sai diruna da ya zo zuwa ga wannan gurin am kuliqu min gairi shi amul khaliquna to da aka zo wannan gurin annabi yana karantawa kada kalbi an ya dira lil islam to jibairu dan mudimu din yace wallahi saura ka dan zuciya ta ta razana so kuma musulunci amma daga baya ya musulunta wa fi riwayatin wa zalika awwal wa ma waqara al islam fi qalbi a wani riwaya da ba wannan ba shi jibairu dan mudimu yace wa zalika awwal ma waqara al iman wannan shine farkon imani da ya fara tabbata kalbi a zuciyata
wa anna utbata bin rabi'a labari ya zo daga utbata dan rabi'a ka san bai musulunta ba ai eh rabi'a dan abdul shamsi abdul shamsi kuma dan abdul manafi to kaji inda ya sadu da annabi eh ka san an kai ne ranar yakin badar yana kafiri malamai sun ce sai da na hanga ne ma ya kashe shi ranar yakin badar yana kafiri ya rasu to ya yake cewa annahu kallama annabiya sallallahu alaihi wa sallama fi ma da'a bihi min kilab qaumi fa tala alaihim dabaji annahu kallama annabiya sallallahu alaihi wa sallam yayi zance da wannan annabi namu fi ma ja'a bi cikin abin da annabi ya zo da shi min kilabi qaumi sabanin da annabi yake samu cikin mutanansa fatala عليهم جاء النبي كرم دامس وانا آية حميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى قوله سائقة مثل سائقة آد وثمود سيد النبي أنا كرم أنا كرم يذو إذو أبو ونقولي eh an zartukum ina mu gargadi sahiqatun da wannan tsawa fa misla sahiqati adin wa samudin to ya kai famsaka utubatu bi yadihi ala fi nabi sallallahu alaihi wa sallam
famsaka utubatu sai utubatu ya rige bi yadihi da hannunsa ala fi yazo yau bakin annabi haka haka yau bakin annabi ya tare bakin annabi ya kare ya daina karatu to وناشده وناشده الرحم أن يكف ما جاء yake ka duba ban ni dan Abdul Manafi ne kai ma dan Abdul Manafi ne kakannin mu da kakanninka saboda nasabar da yake tsakani ka kame da wannan karatun da ya musulunta da babban zahabi sai aka yi wa fi riwayatin فجعل النبي يقرأ وتوة مسجن ملك يديه كالفزاره معتمد عليهما
أول رواية كما شجنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ النبي أنا كرات وتبد يقوم وتبد مسجي مسجي أنا سولاره ملك يديه هكذا هنا ينسى kalfazari bayan bayansa mu tabidin alayhi ma ya dogara da hannayen musalladin ilayhi ma ya jingina da su haka hatta intaha ila sajdati fa sajada nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam
kaji daga nan annabi yana karatu yana karatu har annabi ya kai da sujada da annabi ya je da sujada wannan sura fa sajada nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sajada da wanda suke tare da annabi ya kai wa qama utubatu la yadri bima yuraju da wata bada din ya tashi da ya tashi la yadri bima yuraju bai san da abin da zai wa annabi muhawara ba wa raja ila ahlihi wa lam yakhruj ila qaumihi hatta atahu
daga nan wa raja ila ahli ai da ya dawo gida wa lam yakhruj wannan karatun da ya ratsa shi utubatu bai fata ba ila qaumi bai je gun mutanen sa kafirawa ba hata ta sai mutanen ne suka ce yau kwana uku usmatu baya nan lafiya kuwa kai ta je su ganshi ta je su ga usmatu shine kwana uku da ya bai fito ba jawu ilai da suka ga gunsa suka zauna suka ce me yasa yau baka fito ba yau kwana uku muna neman ka gurin kafirci ba mu ganka ba to ya yace fa'ata zara lahum yaji ya zan yin fata duk jikina ya mutu annabi ne yana karanta qur'ani wallahi duk ya kai min jiki ne kamar mana musulunta nake ji duk jiki na ya mutu
wa qala wallahi laqad kallamani bi kalamin wallahi ma sami'at ubna ya bislihi qad wallahi na muku rantsuwa da Allah yace kallama ni bi kalamin fa ya mun zance da zancen da ni dai tun da nake a kunne na ban taba jin misalin irin wannan ba ban taba ji ba mm.
fama da raitu ma aqulu lahu yace wallahi ni ban san abin da zan gaya masa ba da mu ka gaya sai mu ce ka musulunta ai musulunci za ka yi kashin ku za abin da za ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mu- a- a- a- annaka abduhu wa rasuluhu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan ai ne abin da za ka faɗa to in Allah bai yi ka mai arziki ba shikenan arzikin koda ya zo maka ba sai ya guje ka sai ya guje ka ga arziki nan a kusa a gabansa Mhm.
وقد وكي عن غير واحد ممن رام معارضته أنه اعترضته روعة وهيبة كف بهذا عن بها عن ذلك to wa kar wuce an samu hikaya an gairi wahidin ga ba ga mutum guda ɗaya ba kasiru na dewa mimma rama wanda suka bolanci mu'araratu su yi bijirereniya annahu itaradu sau da yawa irin wannan yana ra- ya- irin wannan firjikin rawatun firjikin yana bujiro musu waye batan da kwarjini kaffa biya sai su kame da yin wannan abin an zalika gabarin wannan abin mhm.
فوكي أن ابن المقفى طلب ذلك ورامه وشرع فيه to an samu hikaya Allah ibn muqafai shi dan muqafai talaba zalika ya nemi wannan waramahu kuma ya buranci haka wa sharabi ya yi gama cikin yin hakan sai aka yi فمر بسبي يقرأ وقيل يا أرجب لئيماك ويا سماء وقلي وقيل الماء وقضي الأمر واستود على الجود وقيل بودا للقوم الظالمين to da wai shi ibn muqafai din shine wanda ya dauki takarda zai je kirkiri kulhu Allahu ya irin nasa Mm, shine magana yana da tsawo Eh, ya dauka yana tafiya wai zai kirkiri shi ma aya hudu ya kulhu Allahu to yana tafiya sai tar da wani yaro yana karatu yaron yana cewa wakila ya arra ibla ima aki ya zama uku la'i wajira ma wa quriyal lamr wa sawad alal judi wa qida bulan lil qawmi zalimin yaron yana karanta wannan aya faraja sai ya koma fama ha ma, ma amila wannan abin da yake so zai aikata din ya sa ruwa ya wanke kayansa to ya huta Mm, da wai zai zai yi wani abu to shikenan shikenan tun da ka wanke Allah ya hutar da kai wa qala وقال نعم وقال أشهد أن هذا لا يؤارر ya shaida wannan maganan ba yadda za wani ya masa mukabala ko ya masa bujirere ne ba zai yoyi ba wa huwa وما هو من كلام البشر a'a wannan ba zan can mutum bane ba zan can mutum bane hatta yunaqilu bari a masa munakara ba zai yoyi ba mhm.
وكان من أبطي أهل Dan وقته duk a zamanin ba mai fasaha mai basira irin ibn makafai tunda shi ya kasa to mubalaga ne sauran ma ba za su iya ba mhm.
وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلسي في to wa زمنه kana yahaya an samu yahaya dan hakami wannan yahaya dan hakami din nan malamai sun faɗa eh al-gazzaru haka ake masa inkiya baligul andalusiya can kasar su alfazazi ba mai fasaha irin sa iqlimul maghrib can ne afirka can nisan afirka ne eh babu mai fasaha irin sa fi zamani a zamanin da babu mutum irin sa sai aka yi فوكي أنه رام شيئا من هذا فنزل في سورة الإكلاس ليهزوا على أمثالها to yi ma wannan bawan Allah an samu hikaya annahu rama arada min hada yana nufin wai zai yi wani abu na alqur'ani ya rubuta wani kaman aya to da ya duba haka yace to bai in zai fara ya fara da qul huwallahu shi ma fa nazara fi suratul ikhlas da ya je duba qul huwallahu li yazu ala misli ya ce yi ma zai kirkiri ko naka aya hudun wanda zai daidai liyati ala usulubiha mhm وينصد بزعمه على منوالها su da hima zai tsara bi za mu yi da riyawansa alamin waliha bisa ga tsarin da Allah ya wa kulhu wallahu قال فاترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإبانة sai za ta gardan a gaba da biro yana ta tunani yana tunani ya zai yi yayi fataran min kai yadin sai tsoron Allah ya fada masa wariqat da sanyayawan zuciyarsa hamalanni ala toba yace ni yanzu da ne wannan abin gwara ban tuba